we have today in our new Malam Muhammad Shehu, a Kaduna-based scholar and a student of knowledge. So, and he has contributed a lot in propagation of Islam, especially in Kaduna and Singapore. And as usual, he's going to speak for 50 minutes after then there's going to be questions related to what is going to discuss on. Uh, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A tare da mu yau akwai Malam Umar Shehu Zaria duk da yana cewa shi ba malami ba ne ɗalibin ilimi ne, amma dai mun san malami ne kuma ya ba da gudunmawa sosai kuma yana kan ba da gudunmawa. fat wanda ke zaune a kaduna da wasu garuruwa zai iya sanin haka because yana picturing a programs da yawa kamar suna tv da sauransu sannan kuma a bangaren da'awa da mentoring din matasa da kuma karantarwa yana da kokari sosai kuma ina fatan zai justice ga topic din da za mu yi magana a kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kenan na mu ya fara إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدحدوة أولا رانا تعصبر دار الله دي شاتر جوتا صفر bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa madina shekara takwas daidai da sha tara ga watan sha ɗaya shekara ta shida a wannan masallaci mai albarka masallacin annur wanda muke fatan mu ma Allah ya haska mu duniya da lahira an gabatar da ni mai gabatarwa ya faɗi wasu kalmomi duk da a cikin kalmomin shi na gode ma Allah da ya faɗi cewa ban gamsu da wasu ababen da ya faɗi ba Allah shaida ne inda malami na yana halarci a nan malam Isa Ali Ibrahim Fantami ɗaya ne daga cikin malamai na na tsawon shekaru masu yawa a baya har zuwa yau saboda haka a babin tarbiyyar da suka yi mana ba shi yiwa suna nan a kuma lokaci guda suna karatu mu ko mu amsa sunan malamai saboda haka mu ɗaliban ilimi ne sai dai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu ilimi mai albarka wanda zai amfane mu a rayuwarmu ya amfani al'umman da muke rayuwa a cikinta kuma ya sa a damanta mana littafin mu sanadiyarsa a ranar alkiyama ‘yan uwa musulmi zama na anan kamar yadda malin ya bayani zama ne wanda ka iya cewa ya fi kusa da zumunci fiye da abin da ake ɗauka a cewa karatu ne sai dai nasiha tana iya yiwuwa daga mutumin da yake sama da kai ko sa'anka ko ma wanda yake ƙasa da kai babba abin fata shine mu gudu tare mu tsira tare ba tare da tsawaita maganganu ba babban makasudin ko in ce matashiyar da aka buƙaci mu yi magana a kanta a wannan haɗuwa shi ne menene ya kamata mutum musulmi ya aikata sanda yake cikin kunci sai dai na yi tunanin gara mai maudu'in gyaran fuska mu ce menene ya kamata mutum musulmi ya aikata a lokacin da yake cikin jarabawa domin rayuwar gaba ɗayan ta jarabawa ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambace ta da cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mutumin da yake musulmi rayuwar shi ta sha bamban da dukkan wata halitta sawa'un mutum ne ko ba mutum ba mutumin da yake musulmi shine mutum mafi tsari a cikin rayuwa shine mutum wanda a rayuwar shi an gama tsara masa komai sai dai idan shi bai kokarin tashi ya san menene abin da aka tsara mishi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba har sai da ya koya mana yadda za mu shiga ban ɗaki da yadda za mu fita sai da ya koya mana yadda za mu yi mu'amala da dabbobi ma a cikinmu da lokacin da suke raye da lokacin da za mu yanka su ballantana mu'amalan da ke tsakaninmu da junanmu ballantana mu'amalan da ke tsakaninmu da mahalicinmu ballantana mu'amalanmu da rayuwarmu ta yau da gobe domin rayuwa kwana biyu ce yau gare ka gobe ga waninka wannan haka Allah ya kaddara rayuwar kuma babu wanda zai iya canza wannan tsari na rayuwa da Allah madaukakin sarki ya gindaya to wanda ya ci riba a rayuwa shine wanda yake riko da shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kokarin sanin yanda Allah madaukakin sarki ya tsara masa al'amuran rayuwarsa to waɗannan maganganu da muke yi na abin da ya shafi jarabawa ta rayuwa tabbas Allah madaukakin sarki ya kaddara sai ya jaraba mu domin na cewa fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana wannan ɗabi'a ce ta jarabawa in an ce jarabawa kuwa ka san ba abu ne wanda aka baka zuma da madara ka sha ba dole an yi maka wani abu ne an bijiro maka da wani abu ne mai ɗaci wanda ranka ba ta so da za a ba ta zaɓi ba lallai ne ta zaɓi abin da aka bijiro mata da shi ba to amma idan an samu sauyin yanayi baya halatta kuma hankula su gushi duk lokacin da wani al'amari ya kai ya kawo mafita ga wannan al'amarin shine komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki a haska a duba a kwankwasa a ji menene alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka faɗi game da wannan dangane da haka nan a shaykhul islam ibn qayyim al-jawziyya Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kai haske kabarinsa babban malamin addinin musulunci da muka sani ya faɗa a cikin littafinsa a madarjus salikin yake cewa mutane a lokacin da suka faɗa cikin jarabawa suna karkasuwa ne zuwa gida hudu ba kuma za ka samu na biyar ɗinsu ba duk sanda wani abu ya zo na jarabawa sawa'un jarabawan nan allah kaɗai san ta inda yake jaraba mutane Allah kaɗai san a me zai jaraba wani Allah da ya ce wa nablukun bil khairi wa sharri fitna za mu jarabe ku da abin da yake alkhairi ne ta wani ka ce dukiya wa sharri za a jarabe mu da abin da yake wasu wurin ka ce talauci ko rashin lafiya da sauransu amma dai dukkansu Allah ce jarabawa ce ya gani to shekul islam ibn qayyim al-jawziya yake cewa idan aka jarabi mutane sukan kasu zuwa gida hudu na farko akwai wanda idan aka jarabe shi yakan yi haƙuri ya danne ga zafin abin na cinsa a rai amma saboda ya san wanda ya turo wannan abin bai jahilci cewa wannan abin zai faru ba wanda ya turo mai wannan abin ya fi shi sanin cewa ya hada shi da wannan jarabawa sai ya danne tare da cewa ran ba ta su sannan akwai wanda yake idan aka jarabe shi shi yakan yi fushi ne ya kasa haƙuri zuciyarsa ta kasa rufe wannan jarabawa har sai ya naso zuwa ga harshensa ya furuci da shi daga furucin harshe kuma sai gabbai su fara tunanin ɗaukan mataki kuma zuciya tana kunshe da cewa Allah bai mata abin da ya kamata ba subhanallah akwai masu irin wannan a cikin mutane za kuma ku ji dalilai akan wannan sannan daga cikin mutane akwai wanda idan aka jarabe shi nau'i na uku kenan akwai wanda yake yarda da jarabawa ba haka ransa ta so ba amma tun da ya faru to kuma ba shi da makawa don haka sai ya karba ya mata cin kunaman kwado kasan kwado yana cin kunama yana harbinsa ko amma saboda yunwa ya zai dole dai dole ne ya ci me yasa zai ci duk da ransa ba ta so ya san cewa idan ya sakaci ya yarda da wannan jarabawan to zai rusa ɗaya daga cikin turaku guda shida da suke rike da imaninsa shi ne alƙaza'u wa menene an tumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa an tumina bil qadari khairihi wa sharrihi to so da haka tunda mutum musulmi ne kuma yana faɗan haɗuwa da Allah salin alin sai ya haƙuri ya yarda da cewa lalle wanda ya wannan abin dama ya ce mu in yarda da kaddara zai faru mai daɗi ko mara daɗinsa to sai wannan kunga a iya cewa ɗan gidan ɗan ajin tabarkalla kenan ko alasan barka to sai aji na hudu su ne ajin waɗanda idan Allah ya jarabe su ma sai su gode su yi godiya da jarabawan da Allah ya musu to waɗannan kam أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله Allah ya jarabu mutum ya kuma ma Allah godiya akan jarabawa za mu zo kansu sannan a hankali ba tare da tsawaitawa ba waɗannan su ne maganganun shekul islam ibn qayyim a cikin wancan littafi da na ambata a baya Allah ji kansa da rahama Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin Allah ji kansa da rahama shi ma haska kabarinsa ya dauki waɗannan maganganu na wannan babban malami daman muhadar nasihan namu za ta gino akan abubuwa uku ne na farko su ne wannan da na faɗa karkasuwan mutane a lokacin jarabawa abu na biyu abin da ya kamata mutum ya yi a lokacin da yake cikin hali na jarabawa sana abu na ƙarshe shi ne rufewa wannan maganganu da na ambata a takaice malam muhammad bin salih al-utaimin ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya magana akan na farko mutumin da allah zai jarabe shi ya fushi ya kasa jura jarabawa har za ka ji wani afirci na cewa me yasa wai sai ni Allah zai mu haka tabbas ni na ga musulmi da ido na wanda ya faɗi wannan ya fito yana faɗa musulmi ne shi gaba da ba me yasa sai shi me yasa shi me yasa shi to akwai wanda suke irin wannan wani zai yi da harshensa wani yana jin kunya yi da harshe amma a zuciyan shi ya kudura wannan mummunan kuduri game da Allah lalle a cikin mutane akwai irin nau'in waɗannan mutane wani kuma ma har sai ta kai ga ya yunkura da gabansa yayi wani abin da Allah baya su sai zama dan fasa kowa ma ya rasa tun da dai ba zai samu ba to in za a kashe duk duniya ne duk su mutu me yasa Allah zai mai haka to wannan su ne nau'in mutane na farko yin uwa musulmi to duk kuwa wanda ya shiga cikin wannan ko shakka babu ya ja kansa fushin Allah domin fito na fito ne da mahalicci kuma Allah madaukakin sarki baya son irin wannan dukkanin mutumin da aka jarabe shi ya kasa yadda da wannan jarabawa to zai kuma sake haɗuwa da wasu jarabawoyi guda biyu na farkonsu shi ne raɗaɗin dai rashin nan da yi na jaraba wanda yake ciki a nan duniya yana nan ba gushewa zai yi ba don mutum ya yi fushi ya faɗi maganganu na rashin ladabi ga Allah ba zai sa abin da Allah ya hukunta ya canza ba to kun ga a duniyan can ma mutum zai mene zai ƙi zaman lafiya sannan kuma abu na biyu mafi tsanani da sharri shine mutum ya yi asarar lahiransa domin wannan ba shine koyarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi hadisin Anas bin Malik Allah ya ƙara yadda a gare su yace manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya zo wucewa wata rana sai ya ga wata mata akan wani kabari tana kuka wannan ne yake nunawa an yi mata mutuwa ta rasa wani masoyi ko mataimaki a rayuwanta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace da wannan mata ki yi haƙuri ki kame ki nemi ladanki a wurin Allah ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana so ya nuna mata cewa Allah bai taɓa yin abin da ba hikima a cikinsa ba sannan kuma da kika ga Allah ya karɓe shi baki fi shi baki fi Allah san wannan ran ba to amma sai ta waigo ta ce manzo Allah ka rabu da ni saboda ba a jarabe ka da irin abin da aka jarabe ni bane ma'ana dan baka san halin da ni nake ciki bane to bayan manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya wuce sai aka ce da wannan mata annabin Allah ne fa kika gaya ma wannan magana to kun san duk yadda musulmi yake in dai imanin sa na gaske ne ko ya karkata in aka tunatar da shi yakan dawo a wannan lokaci sai hankalin ta ya tashi sai ta tashi ta je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wani shaida na kwarai da tema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanta ta ce da na je gidan shi ma ko gateman ban gani ba ta ce ko masu tsaro ban samu wanda ya tsare ni ba har na je na same shi ta ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ai ya manzon Allah ban san cewa kai ne ba ma'ana tana lallashin shi ta ba shi hakuri sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce da ita as-sabru inda sidmatul ula ai hakuri ladan shi yana samuwa ne a lokacin tashin farko da abin ya same ka ka jure to shi kuma wannan juriyan baya samuwa sai ka yi tanadin shi tun kafin lokacinsa gwargwadon da mutum ke kusantan Allah a zuciyansa da harshensa da maganganunsa da ayyukansa gwargwadon da Allah ke ba shi ƙarfin zuciya a lokacin da ake bukatan ya tsaya inda Allah yake so a tsaya Allah ya samu dace to wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mata sannan nau'i na biyu na mutane da malam yi magana a kansu shine nau'in waɗanda ake jarabtan su kuma tsaye haƙuri su kame ba tare da nuna cewan an musu ba daidai ba amma dai tabbas zuciyarsu kuma tana cikin ƙonuwa saboda babu ɗan adam ɗin da yake son wahala a rayuwarsa babu ɗan adam ɗin da yake son cutuwa a cikin rayuwarsa duk wanda ma kaga yana son wannan to in dai ba ɗayan biyu ne ya sa shi haka ba to akwai alaman tawayan hankali tare da wannan mutumin abu ɗayan biyu da za su iya sa mutum ya haƙuri da cutarwa a rayuwa shine na farko ya zamto sanadiyan wannan cutuwan da yake yi hanya ce da zai samu yardan Allah a ciki hanya ce da ran alkiyama zai janyo a damanta masa littaf a damansa masa littafinsa a sauƙaƙe masa hisabinsa kuma ya je aljanna saboda kwaɗayin wancan gidan da tafi wannan sai ya haƙuri don ya samu wancan darajar mafi girma to kana iya ganin mutum cikin abin da kai kana ga yana cikin matsala amma shi wance yake kallo shi ya sa ya haƙuri yake ya yarda da wannan don ya samu wancan domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum mumini wanda yake haƙuri da cutarwar mutane ya zauna a cikinsu don su amfana da shi ya fi alkhairi fiye da mutumin da yake kyala mutane ya tafiyarsa don gudun kar cutar da shi duk da wannan ba kofa ba ce ta mutum ya buɗe dama a rinka cutar da shi din a'a ana nufin wanda ake cutar da shi ba tare da san ransa ba kuma yana ɗaukan mataki to wannan mataki na haƙuri 'yan uwa musulmi shi ne abinda malam muhammad salih al-usaimin ya kawo su kuma yi magana akan haka sannan hali na uku shine halin a samu mutum mai yarda da abin da Allah ya hukunta kaga wanda ya saka wani mataki na imani ya kai wani matsayi abin yabo a wurin Allah madaukakin sarki dukkanin mutumin da ya zamto yana da yarda da abin da Allah ya hukunta to lallai ya cika wani bangare mai girma na imaninsa cikin hadisin mala'ika jibril inda ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a muka sani to sai hali na hudu shine halin godiya wani zai ce ya za a jarabi mutum kuma ya gode ai wannan kamar ya dan saba ma hankali bai saba ma hankali ba kuma bai saba ma shari'a ba saboda idan har mutum musulmi ne yana kokarin kiyaye abin da Allah yake so kuma sai Allah ya jarabe shi da wani abin da siran shi bai so to ko shakka babu ka taba raba ɗaya biyu ɗaukaka darajar shi Allah yake so yayi shi yasa kuke ganin zinariya idan ana so a wanke ta ke sheki ta ƙara haske ta ɗau ido ya ake da ita a wuta ake sa sai ta koɗu da wuta sannan sai ta ba da abin da ake bukata to annan sallallahu alaihi wasallam a gaba za mu ji sakamako na waɗanda aka jarabe su da waɗannan ababe suka yadda kuma annan sallallahu alaihi wasallam kansa idan aka jarabe shi da abin da ransa baya so sai ya ce alhamdulillahi ala kulli hal mun gode ma Allah a dukkan kowane irin yanayi muka samu kanmu ina fata mun fahimci wannan to ashe godiyan ma koyi ne da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in ko muka yi koyi da manzon Allah to mun zama abin yabo a wurin Allah domin Allah yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma ga wane liman kana yarjullaha wal yawmil akhir duk wanda ya koyi da shari'a nan sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce kana da abin koyi mai kyawu a cikin rayuwarsa amma ba fa kowa zai iya koyin nan ba sai wanda ke fatan abin da ke wurin Allah a ranar ƙarshe to Allah ka ba mu ikon shiga cikin waɗannan ababen koyi din dan wa musulmi gaban da zamu je kanta ta kusa da ƙarshe shine me ya kamata mutum musulmi ya aikata a lokacin da Allah ya jarabe shi domin dai Allah bai jarabe mu a wani wurin ma Allah bai ce jarabawa ɗaya zai yi ba cewa yi wala nablu wannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum was-sabirin sannan yace mene wa nablu akhbarakum lalle ni Allah madaukakin sarki zan ta jaraba ku bai ma ce so ɗaya ba ma'ana in ya jaraba mu da ni'ima to yana so ya ga godiya ne idan ya jaraba mu da abin da rai ba ta so kuma fa me yake so ya gani haƙuri dama ɗayan biyun nan ne in yau kana dariya to lallai gobe wani abu zai saka kuka in yanzu kana lafiya da ƙarfi matashi ƙuruci dangin hauka ƙarfi kamar ɗan doki a ɗauki wani abu da ake kira da suna yau da gobe a ƙyale ka da shi ka gani wata rana ko gudu ba za ka iya ba ko ba haka ba ne to wannan dalilin da ya sa ba za mu taɓa dawwama a wani yanayi guda ɗaya ba saboda kamala ce ta Allah shi shi kaɗai kuma Allah bai doni tarayya da shi a ciki ba duk abin da ya cika sai ya tawaya in ban da Allah maɗaukakin sarki to shi ya sa tun da har Allah ya ƙaddara wannan akan kansa kuma ya ƙaddara wannan akan mu to sai mu ɗauki ɓangaren mu mai riko da shi mu bar mu Allah nasa ɓangaren abin da ya dace a lokacin farko shine duk abin da ya same ka a matsayinka na musulmi wannan abin a jikinka ne a yanayi ne na rayuwa abu na farko shine kada gaggawan zuwa ga haƙuri ne malamai na cewa lauka na sabur rajulan da kana rajulan saliha wato da haƙuri mutum ne suka ce turka shi da an ga mutumin kirki a duniyan nan kuma ka duba za ka ga hakan shi yasa bahaushe ke cewa mai haƙuri na dafa dutse har ya sha romo wasu suka ce in kaga ka yi haƙuri baka samu mafita ba a wani al'amari to haƙurin nan kaɗan ka yi ba da yawa ba amma da ka ƙara da ka samu shi yasa malamai ke cewa hatta haramun da mutum zai je ya ci rashin haƙuri ke sa shi dan in kaga ka ɗauka ka ci ɗin to dama Allah ya kaddara naka ne dan da bai kaddara ba duk ya ba za ka samu ba to amma rashin haƙuri shi yasa mutum